بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudu gudu ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar goma ga watan rabi'in al'awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ɗaya ga watan ɗaya a shekara ta 2014 a shekarar miladiya ko a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya za mu tashi yau a darasinmu na 60 daidai haka ne ko? mun kai ƙarshen wata nukta da malam ibn taimiyya ya kwararo ta yi mana bayanin wannan dai aƙida ta masu cewa komai Allah ne wal iyadu billah inda har yi mana magana inda dai muka tsaya shine inda magana akan ibn sab'in ko cewa haula'i alladhina yaquluna bil wahda qad yuqaddimuna al awliya'a 'ala al anbiya waɗannan mutane waɗanda ra'ayinsu ko aƙidarsu ita ce komai Allah ne suna gabatar da waliyai akan annabawa wa yadhkuruna anna an-nubuwata lam tanqati kuma suna cewa annabci bai ma yanke ba har yanzu za iya samun wani annabi a wannan kaulin nasu yace kama yuzkaru an ibn sab'in wa ghairihi kamar yadda ake ambatar haka din daga ibn sab'in ibn sab'in shine bamu yi magana akan sa ba ko sunansa da ya dan wuce amma ba mu ce wani abu ba a kansa wani mutumi ne shi ma da aka yi shi a andalus sunansa abdulhaq ibn ibrahim ibn muhammad ibn sab'in ana kiransa ibn sab'in mun san dai saba'in yawa shi ne abinda ake nufi da ibn sab'in a kasancewar sunansa abdulhaqi ya saba in ya zo rubuta sunansa yakan sa ainu to an wani lissafi da ake ce ma hisabul jummal kila kuna ji ana faɗi wannan shine lissafin da yahudawa suke amfani da shi wajen abinda ake ce ma lissafin ɗaya biyu uku wanda ake ce ma a turanci ake ce ma figas domin yahudawa ba su da lissafin ɗaya biyu uku wannan da muke amfani da su 1 2 3 ba da shi suke amfani ba amma haruffansu na asalin yaren ibriya alif ita ce ɗaya ba'un ita ce biyu har zuwa ƙarshe haka suka lissafa amma ainun ita ce saba'in ainun ita ce saba'in to in ya tashi rubuta sunansa kasancewa sunansa abdul haƙi sai sa ainun ainun ɗin shi ne saba'in shi yasa ake ce masa ibnu saba'in a garin ana ce masa arraƙoƙi almursi al'andalusi akwai wani ƙauye ko gari a andalus a area mursiya ana kiransa raƙota to anan ne aka haifi wannan mutumi a shekara ta 614 wasu suka ce 613 wannan mutumin a nan garin andalus mun san dai andalus inda ake ce spain a yanzu to anan ya rayu nan yi karatunsa na farkon ilimi ne da ya fara tashi na ilimin shari'a da larabci kamar da kowane ɗan musulmi yakan tashi da irin wannan a tarbiyya mai kyau ta karatun shari'a da larabci to sannan kuma sai ya kama hanyar karatun falsafa ya yi zurfi a cikin falsafa da mantiki da sihiri ya koyi sihiri hadda sihiri kuma sannan ya shiga hanyar tasawufi a wani a hannun manyan malaman garin andalus din ko sufayen andalus shikenan sai hankalinsa ya koma kan harkar tasawuf din ya bar ilimin shari'a da ya tashi a kansa har suna cewa a shekara ta 640 aka kore shi daga andalus saboda zurfin da ya yi da nisan da ya yi akan wannan aƙidu aka kore shi ya koma garin maghrib inda ake cewa morocco yanzu mun san morocco duk da a cikin afirka take amma kana tsallaka ruwa sai ka shiga cikin spain ba su da nisa da abin kasar turai to ya dawo nan kasar maghrib ya mai da hankali akan karance-karancen littafan tasawufi har yi nisa a ciki ya yi hijira mutanen garin magrib din suka gaji da shi ya koma misra har suka aika cewa kar a karbe shi aka kore shi nan ma bai tsaya ba shine ya koma maka to a maka lokacin sarkin garin a ibnu abi ubay ko ibnu abi numai yana cikin masu san wannan harka ta tasawufi ya tattare shi ya ba shi dama har ya zauna bayan wani lokaci harkarsa kenan dai wannan harkar ta tasawufin kuma ya yi zurfi a cikinta da falsafa da irin waɗannan maganganun miyagu na cewa komai Allah ne da makamantansu har malaman maka suka tashi tsaye a kansa wajen inkarin abin da yake yi da ƙara da komai dai aka yi masa nasiha da mai to bai yi ba har yake cewa zai yi hijira ya koma garin indiya domin ƙasashen musulmi wai ba su karɓe shi ba mana rayuwa a cikin ƙasar musulmi ba ta dace da shi ba da kansa ya faɗi wannan to amma Allah bai kaddara masa yin hijirar ba da kansa wata ran ya yanke wata jijiyar jikinsa ya kashe kansa a shekara ta 669 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa ibnu sab'i daga cikin aqidunsa shine annabci ma bai kare ba kuma yana nan akan wannan aqida cewa komai da ka gani Allah ne Allah ya sauke to abinda na so mu biyo ta'aliqin malam Salih Ali Sheikh bayan wannan maganar na ambata min cewa za mu karanta saboda akwai wasu abubuwan da ya kawo masu fa'idan a ciki kuma ba sa cikin abin ibn timiya ya ambata mana a wajen warware wannan abubuwa ne ya ce hadal kalamu mun gago ya ce hadal kalamu raji'un ila kauni kalamin nasi fil ittihadi wal hulul wa taqriri hadal babi wa fahmi kalami shaykh al islam yace hada yahtaju ila idahin li ma'na al hulul wal ittihad wannan maganar tana koma zuwa ga maganganun mutane akan me ake nufi da ittihadi da kuma hululi muna jin ittihadi muna jin kuma hululi suna faɗi da kuma ƙarrara wannan babi ma'ana da bayanin me ake so a fahimta a wannan babi da kuma yadda za mu fahimci maganar shi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce wannan fahimtar maganar nan tasa ya taju ila idahin li ma'anar hululi wal ittihad inda muna so mu fahimci maganar sa to yana da bukatar mu yi bayani akan me ake nufi da hululi me ake nufi da ittihadi a hausance dai in aka ce hulul a masdari ne na halla ya hullu hululan abu ya fada cikin wani abu ya shiga cikinsa a ba wai ya zama shi ba amma dai wani abu ya shiga cikin wani abu shine hululi kamar a ce halla fi hadal masjidi wa jalasa fihi wani mutum ya shiga wannan masallacin ya zauna a ciki ana cewa halla fi baladin fulani wani ya shiga gari kaza ya zauna ko a zo a ce ruwa ya shiga kofi duk waɗannan abubuwan kamar da zai kawo mana wannan misali din ittihadi kuma shine abubuwa guda biyu su haɗu su takure su zama guda ɗaya wannan shine ittihadi yau shine unity a wani abu ya zo ya haɗe ya zama guda ɗaya kamar da ake cewa dama ko da a larabci ƙungiyoyi na abin nan da jama'a suke yi ko ƙungiyar masu kaza ƙungiyar masu kaza ko ƙungiyar ɗalibai da larabci akan faɗe su da irin wannan suna a ce ittihadi wato haɗin kan ɗaliban gari kaza da makamancin wannan wannan da a larabci kenan kun ga wasu abubuwa ne daban-daban suka zo suka haɗu suka zama guda ɗaya to su yake so yi mana bayani a nan domin suna daga cikin abubuwan da ibn timiya ya ambata kuma ya kamata a gane su to sai yake cewa shi malam salih al-sheikh al-hululu fi urfil qaumi a yaran waɗannan mutane a al'adarsu su waɗannan masu wannan harka ta tasawufi in suka ce hululi anna shay'aini mutamayizaini مختلفين في الحقيقة يحل أحدهما في الآخر مع بقاء التميز wani shi ake nufi da hululi abubuwa guda biyu daban-daban wanda suka saba wa juna a haƙiƙaninsu sai ɗaya ya auka cikin ɗayan ya fada cikinsa sai su zama tare amma kuma tare da bambantuwarsu kowanne nasa daban kowane asalinsa daban hakikarsa daban mun gane wannan zai zo mana da misali ya ce wal ittihadu aidan shi kuma ittihadi shi ma shay'ani mukhtalifani abubuwa ne guda biyu da suka saba ma juna fil haqiqati a haqiqaninsu a zatin su yattahidu ahaduhuma bil bil akhar sai ɗayan su ya hade da ɗayan fayazulu tamayyuzu sai bambantuwa ta gushe ya zama ba a gane ɗaya daga ɗaya kun gane bambancin waɗannan amma dai ga misali sai ce fal hululu dangane da hululi yabqa hadha wa hadha wannan akwai shi wannan ma akwai shi lakin na surata zahira wahida amma sura ce ta bayyane guda ɗaya ce walakin halla ahaduhuma fil akhar sai dai ɗaya ne ya fada cikin ɗayan suka zama tare isi mithlul ka'si wal ma'i kamar ka samu kofi da ruwa fal ka'su idan halla fihi al ma'u shi kofi idan ruwa ya shiga cikin sa a haqiqatul ka'si shay'un wa haqiqatul ma'i shay'un haƙiƙanin kofi daban wani abu ne haƙiƙanin ruwa ma wani abu ne daban wasara amma sai su zama shay'an wahidan sai a rika cewa ka'su ma'in kofin ruwa amma an san ruwan daban kofin ma daban wannan to shi ake ce mahululi abu ya shiga cikin wani abu amma kuma ana iya bambance su da fatan mun gane yace walakin hunaka tamayyuzun amma akwai bambanta tsakaninsu akwai abin da zai ware maka wannan an san wannan kaza ne wannan kaza ne yace yumkinu hadha an yufsala an hadha zai iya yiwuwa kuma a rabe wannan din daga wannan idan aka dauki kofin nan aka juye ruwan nan a kwano ba a kofi ba ya zama kofi daban ruwa ma daban ya koma wani gun daban sai ce lakinnal ittihad amma in an ce ittihadi yace mithla sukari wal ma'i kaman sukari ne da ruwa kamar siga da ruwa walma'u a yana sai ki ce alhabr walma hakanan kuma kamar alhabr walma da ruwa da tawada da ruwa in aka ɗauko garin tawada da ake tawada da shi sai aka haɗa shi da ruwa yanzu sunansa me sunansa tawada kaga ruwan nan ya ɓace a cikin wannan ba dama yanzu ka bambance ruwa daban garin tawadar da aka yi mix da shi aka haɗa daban kamar yadda an hada sukari da ruwa ba dama ka ga gundarin ainihin sukarin ko da za ka gade ruwa sai a bakinka za ka ɗanɗana sai ka je yana da zaƙi amma ka nemi sukarin nan za ga cewa ya zagonye ya zama ruwan nan to wannan shi ake ce ma ittihadi a kun gari akwai bambanci tsakanin wancan hululi da kuma ittihadi to sai ke cewa ina ne yau haka nan kuma almilhu wal ma haka gishiri da ruwa ashayi wal ma shayi ganyen shayi da ruwa haka dauko ganyen shayi aka dafa ko irin wannan ne na tsome ka tsoma shi lifton ko makamancin wannan a cikin ruwan zafi sai ka ga har kalar ta canza yanzu an ce an baka aikin ka warware shi shayin ka cire shi daga ruwa ruwa daban shayi daban ba za ka iya ba sun riga sun zama guda kana munfasilai ne da can daban-daban suke fattaha da ahaduhuma bil akhar amma sai ɗayan ya zama ɗayan hatta sara har ya zama layin fakku ahaduhuma anil akhar ba zai yiwu ya zama cewa ba zai yiwu a rabe ɗayan daga ɗayan ba ya'ani la yatamayyazu ahaduhuma anil akhar ɗayan ba zai iya bambanta daga ɗayan ba as-sukkar lamma dhaba fil ma'i aina sukkar ci misali yanzu sukari in ya riga ya narke a cikin ruwa to ina sukarin sukari babu shi musamman ma irin kura-kura ɗan nan ne ba ko gari ba ko ma wani iri ne dai ana sa shi zai narke ta ƙulu filma'i za ka iya cewa a cikin ruwan ma'ana ina sukarin yake yana cikin ruwan dole an tambaye ka ba dama ka ce ga sukarin nan ka iya bambance shi a gane shi ga shi daban ruwan ma daban walma'u hakanan ruwa za ba fihi sukar sukarin ya narke a cikinsa aina haza wa haza ina wannan ina wannan yace sukkarun wa ma afsalahuma ma yanfasilani mana afsiluhuma a ce in rabe su ni in rabe su sai ce ma yanfasilani ba zai yi su rabu ba tun riga sun haɗe sun zama abu guda yace warqu shayin haka nan ganyen shayi wada'tuhu fil ma'i na san shi a cikin ruwa kadhalika sara ma'an wa shayun ila akhir ila akhir yace haka nan ya zama ruwa da shayi sun riga sun hadu ba da ma iya raba su yace hadda zuwa ƙarshen misalan nan kowanne ka dora shi akan wannan mizanin haka zaka ganshi hakikanin su daban kowanne guda biyun amma da aka hada su sun zama guda ɗaya ba dama a iya raba su yace hadhal fahmu wannan fahimtar fi taqriri fi taqririha muhim ka fahimci wannan abun mai ake nufi da hululi da kuma ittihadi yana da muhimmanci in kana harka da magana sufaye da suke magana akan wannan yadda alakar bawan Allah ko halittar Allah da kuma Allah subhanahu wata'ala take a irin wannan lafazin da suke ambatawa yace fi bayani ma alaihi nasu fi zalika wajen bayanin abin da mutane suke kai a wannan bangare yace idza tabayyana hadha fi al-ma'na al-am in wannan ya bayyana gare ka a ma'ana ta gama gari falhululu nau'ani to ya kamata kasancewa shi hululi din can yanzu kun ga ba sai mun tsaya fassarar hululi da Hausa ba ko abu ya fada cikin wani abu shine hululi ba bukatar mu sake fassara dan haka zamu yi ta fadar sa hululi da ittihadi yanzu kun gane shi a yace to falhululu nau'ani shi hululi nau'i biyu ne wal ittihadu aidan nau'ani shi ma ittihadin nau'i biyu ne al hululu amun wa khassun inda ahlihi a wurin masu wannan harkar ta sufaye hululi iri biyu ne akwai gama gari akwai kuma na musamman hakanan ittihadi shi ma akwai gama gari akwai kuma na musamman za mu ji me yake nufi inda ahlihi a wurin su masu wannan harka sai ce falqa'ilu na bil hululi minhum man qala halla fi ashkhasin muayyanin to mun dawo kan maganar sufaye suna cewa Allah ne ya fada jikin dan adam kun gane hululi yanzu yawwa to sai ce a wurin masu fadin wannan kauli na hululi masu cewa an yi hululi minhum man qala halla fi ashkhasin muayyanin ai Allah a cikin su masu cewa Allah ne wai ya fada jikin wasu ayyanannun mutane ya shiga jikin su halallahu jalla jalaluhu wai ta'ala Allahu an qaulihim Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka daga maganar da suke faɗi suna cewa wai hallafi ashkhasin mu'ayyanin Allah ya shiga jikin wasu mutane ayyanannu ko a ce hallafi uzairin inda yahud kamar yahuda su ce Allah ne ya shiga jikin uzairu mun san uzairu muna jin uzairu ko uzairu wani bawan Allah ne da aka yi shi a cikin yahudawa lokacin da suka yi ko in ce lokacin da nabukhadnassar ko bukhtu nasar ya kwashe su ya kai su babil kasar iraki daga falasdin a matsayin kamammu ribatattu na yaƙi to da ya kai su can suka zauna sai littafin attaura ya bata aka rasa shi dama kwaya ɗaya su suke yi a baitul maqdis ake ajewa to daga baya lokacin da suka dawo bayan daular farisawa a wancan lokaci ta yaƙi su nabukhadnassar ɗin aka dawo da yahudawa wurinsu domin farisawa su suka yi wa yahudawa wannan hidimar suka dawo da su falasɗin a lokacin da nabukhadnassar ya kwashe su to da aka dawo sai aka ce to ina littafin attaura sai aka rasa yadda za'a sai wannan bawan allah da ake ce ma uzairu ya ce shi ya riƙe ya haddace kafin ta ɓata tun da dama marubuci ne ya haddace duk abin da ke ciki sai ya hakaito duk abin da yake tsammanin shine attaura sai aka sake rubuta waccan dai ta farko ta bata daga wadda take hannun mutane yanzu wadda uzairu ya rubuta ne a iya abin da iya tunowa to sai suka ce ai wannan mutumin ba dan dan Allah bane da ba zai iya wannan abun ba shi yasa Allah madauki ba mu labari cewa qalatil yahudu uzairu ibn Allah mun gane ma'ana yahudawa shi ma wannan wasu ne daga cikin yahuda ba duka ba suna cewa uzairu dan Allah ne to daga cikinsu akwai masu itikadin hululi cewa Allah ne ya shiga jikinsa don haka kamar Allah suke gani in sun ga uzairu amma kun ga jikin wani iri ne jiki na dan adam ne to shi yasa kun ga wabin hululin yakan kai ga ittihadi ittihadi kuma wani sakamako ne na ƙarshen hululi a wani gurin mana a wani kaulin nasu amma dai asalin kalmar hululun ma'anarta wani abu ya shiga wani abu tare da tamayuzi za a iya bambancewa shi yasa kamar suke cewa ruhin shine ubangijin amma jikin na dan adam kamar yadda masu da'awar wannan dangane da Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yan nusairiya aqida su kenan cewa Aliyu dan Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu shi kansa Allah ne cewa Allah ruhinsa na ubangiji ne jikin ne na dan adam shi yasa lokacin da aka kashe shi suka ce ai an rarraba nasot da lahot mun yi wannan magana a makon da ya gabata to wannan asalin abin da suka ɗauko kenan hakanan kuma hallafil masihi inda nasara a wurin kirista su kuma su ce Allah ne ya shiga jikin annabi isa don haka kaga annabi isa to Allah ka gani wai Allah ne saboda tausayin al'umma ya sauko ya shiga jikin annabi isa ya zama shi in ji su wannan fadin magana kirista ne hallafil baƙari inda ubbadil baƙar a wurin masu bautar shanu mutanen indiya su ma haka suke cewa saniyan nan da ka gani to allah ne ya shiga jikinta hallafil ilahil fulani haka nan ubangiji wani da ake bauta masa ko allah wani da suke bauta musu inda hum a wurinsu to allah ne ya shiga jikinsu ba wai wannan ainihin jikin shine allah ba a gunsu amma allah ne wai ya shiga jikin wannan fa duk an faɗe su wai hallafi sanami gunki ma da kake ga ana bauta masa to wai Allah ne ya shiga jikinsa gunki ba wanda dan adam ya jejeji ya sassako itace shi ya san bishiyar ko ta dorawa ce ko ta madaci ko ta menene ya sassako ya kawo gida da babu ita a gidansa amma kuma sai itikadin ya yadda cewa wannan shine wane saboda kun san asalin gumaka ba wai itan ake hangowa ba ma'anar abin da ke cikin isan suke hangowa su masu bautar muna ji mun sha bayanin wannan kuma kun sani ban sani kun fahimci abin duk gunki da kaji an ce ana bauta masa da har shanun da wancan suna bauta musu ne saboda tunanin ko saboda sun yadda cewa wani mutumin kirki da suke so waliyin Allah ne wai wani salihi da ya mutu sai suke bauta masa suka ɗauka wannan mutumin shi ne ko aka sassaka mutumin a kwatankwacin wancan da ya mutu kamar da mun sha ba da labarin asalin yadda aka zo ana bauta wa gumaka lokacin zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da allah maɗauki ya turo shi ya zo ya hana su waɗannan gumaka guda biyar da allah maɗauki ba mu labari a cikin suratul jin wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yauqa wa nasra wa qad adallu kathira waɗannan guda biyar din abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa waɗannan sunayen mutane ne kamar da ke cikin sahih bukhari sunayen wasu mutane ne salihai da suka mutu a cikin mutanensu da suna bautawa allah mutanen kirki ne waliyan allah ne su waɗannan da waɗanda suwa'an da ya gusa da ya uka da nasara suna da wuraren da suke karantar da mutane su ilmantar da mutane tauhidi da bautar allah to da suka mutu sai shaidan ya zo ya samu mutanen da suke wato koyawa addini suka ce waɗannan mutane fa da suka mutu kada ku bari ambatansu ya ɓuya a cikin ku ya zama cewa an rasa tarihinsu ku je man ku ɗan sassaƙo mutum mutumi in ji shaiɗan mutum mutumi a surar ta kowanne ɗaya daga cikinsu sai ku zo ku kowanne a aje shi a inda ya saba karantarwa wani yana koyarwa a gindin bishiya kaza to ku je ku yi mutum mutuminsa ko aje a gindin bishiya kaza saboda ku rika tuna shi wannan asalin shawarar da shaidan ya fara bayarwa kenan ba cewa ku zo ku bauta ba saboda lokacin musulunci da tauhidi tsakanin zamanin annabi adam da zamanin annabi nuhu akwai karni goma shekara dubu kenan annabi ibnu abbas yake cewa dukkaninsu akan tauhidi suke ba a samu wannan shirka ba sai wannan zamani shine Allah madauki ya turo annabi nuhu don ya hana su to kun ga ashe gunkin nan da aka sassaka aka aje a gaba ba isan ake tunani ba ko me ake tunawa sunan da aka sa masa yawa sunan waliyi wani ne sunan salihi wani ne don haka shi yasa masu gunki ma sai su yi itikadin cewa Allah ne ya shiga jikin wannan salihi ko waliyin da suke so kuma suka zo suka yi mutum mutuminsa shine suka mai da shi gunki da fatan kun fahimci abin to wannan abin da yake faɗa mana kenan sai sai halla fi kaza wa kaza ila akhirih haka nan dai duk wani abu da ake bautawa haka suke dauka cewa Allah ne ya shiga jikinsa hallafi a immaci alil baiti haka nan a wurin wulatun rafida masu wuce iyaka a cikin yan shi'a da mafi yawansu a yanzu duk masu wuce iyakan ne akwai masu itikadin cewa ai Allah ne ya shiga jikin a imma din ko dai a ba su siffofi dama na Allah na sanin gaibi cewa duk aikin da bayi suke yi ana nuna musu waɗannan abubuwan duk suna nan babi babi ne ma masu wannan aƙida suka ambata a cikin littafansu to su ma akwai masu wannan hallafil hakim bi amrillahi al-ubaidi inda ad-durus a wurin masu aƙidar durus shi ma mun yi maganar waɗannan mutane ina jin dai kun san su yanzu hmm? kun san su ad-durus ba mu taɓa mun taɓa maganar su a nan ba sau ɗaya ba ma a wannan darasin ba na minhajus sunna ba ad-durus wasu mutane ne a sham akwai su a sham an ce sham ana nufin da syria dai da palestine da lebanon da jordan duk waɗannan wurare ana ce musu sham to akwai su har zuwa yanzu yan durus cikin lebanon ma suna cikin manyan mutanen da ake wato neman shawararsu wajen gudanar da gwamnati a harkar abin da ya shafi siyasar kasar lebanon mun san lebanon ne da take akwai musulmi ahlus sunna akwai shi'a akwai durus akwai kirista don aka tashi aka haɗa gwamnati kowanne ana ɗaukowa a tayar a cikin zaɓen dai kuna bin mai ake faɗa a labarai yau to za ku ji kalmar durus to su waɗannan durus su durus ɗinnan asalinsu shi'a ne masu dangana kansu zuwa ga alilbeti a ƙarya amma daga baya sai suka sami zamanin wani alhakim bi amrillah al'ubaidi wanda na bamu labari a darasin mun hajjin suna yana shekara goma sha ɗaya bayan babansa ya rasu aka mai da shi sarki khalifa a cikin daular da ake ce mu daular ubaidiyya daula ce dama ta shi'a amma asalinsu wani bai hude maimun qaddah na bamu labarinsa shi ne kafa daular suka zo suka zama abin da suka zama to shi wannan yaro tun yana karami aka bashi sarauta ko khilafa bayan wani lokaci yayi da'awar cewa shi Allah ne to wanda ya fara ambata masa wannan lafazi cewa shi Allah ne shine Hamza Az-Zawzani wani mutumin Farisa Iran dama ba mujuse ne shi ya je ko masa wannan aqidar har ya yadda da ita to masu aqidar durus sun yadda cewa shi wannan alhakin bi amrillahi har zuwa yau suna yadda da cewa Allah ne kun fahimci wannan nan can to waɗannan su ake ce ma durus to a wurinsu su ma akwai masu cewa Allah ne ya shiga jikin alhakin bi amrillahi shi wannan sarki da ake cewa alhakin bi amrillah al-ubaidi wanda ake dangana shi zuwa ga daular ubaidiyya kun gane wannan yace wa hakaza haka nan dai har karshe kowa da yake daukar wani abun bauta to sai ya ce Allah ne a cikin sa saboda shi ita shirka dama ba ta yiwuwa mutum ya dofana ga abun bautarsa shi kadai sai ya hada da gaskiya mana sai ya cakuɗa cewa da Allah tare da wannan domin idan mutum ne haka kawai ka zo ka ɗaga shi ka ce wani ya kamata a bauta masa kasan duk masu hankali za su kori abin da kake faɗi ba za su karɓa ba amma idan ka yi ƙarya ka ce ai Allah ne ma ya shiga jikin wani ka kwaso ta da faɗi to la'alla masu ƙarancin hankali irin ka sai su karɓa Allah sauƙi sai ce wa haka hadha hululun khas wannan shi ake ce ma hulul khas fi ba'dil makhluqat ai kun ji dai kowanne mai bautar wani abu ya ce Allah ne shiga jikin abun bautarsa wannan shi ake ce mahululu khas wato hululi amma na musamman wa hunaka hululun am akwai kuma hulul am shi wanne ne ga magari din wa huwa qawlu man qala shine fadin mai cewa Allahu halun fi kulli makan Allah ya fado yana nan kowanne wuri yana nan ma'ana Allah yana cikin kowane abu da kake gani yace wa hadha qaulul mutakallimin wal mu'tazilati wal ash'ariyati wa ashbahihim in ka lura da maganganun masu ilmul kalam dangane da Allah in ka tambaye su ina Allah yake za su ce maka Allah yana ko ina kun gane wannan zancen da mu'tazilawa da ash'ira masu bin aqidar ash'ariyya kasan suna cikin masu jayayya akan wannan matsalan aka ce aina Allahu a ina Allah yake ba za su ce maka Allah yana sama ba sai dai su ce Allah yana ko'ina to yana ko'ina din nan shi kansa wannan hululi ne ba hululi khas ba amma hululi am cewa Allah yana nan ko'ina duk inda ka ga dama ka ce Allah yana nan ba dama wai idan ka ce masa in ka ce yana sama wai kayi masa bigire kayi masa mahalli su kuma suka ɗauki wannan wani saɓo ne ga Allah shi Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'aninsa da larabcin da ya halicce shi da bayanin da ya faɗa ƙur'ani kuma maganarsa ce ba halitta ba yewa al'umma bayani manzanninsa suka fahimta cewa shi ɗin yana sama ko me yake nufi da wannan alal aƙalla sai mu gaskata shi domin ya fi kowa sanin kansa shi ya faɗa a wurare da yawa a cikin alkur'ani cewa yana sama amma yanzu ya zama abin kyama ka ce allah yana sama har wani ma sai ya ce kai kafiri ne don me za a ce Allah yana sama ai an masa bigire jalla alil makani to wannan jalla alil makani magana dan adam ce dan adam ne ce jalla alil makani Allah kuma shi ya ce yana sama sawa'un maganar makani kai kasa ta Allah ba ruwansa da makani bai ce mana yana da makani ba bai ce mana ba shi da makani ba don haka inda ya ce yana nan in kai ka kira shi makani kai ka ambato wannan kalmar makani ba ruwanmu da ita amma Allah ya ba da labari yana cikin uluwi yana sama me zai hana mu girmama Allah mu gaskata shi maganarsa ita ce gaskiya ma iya cewa ba mu fahimci yadda yake ba wannan kuma dama gwargwadon hankalinmu kenan a matsayinmu na dan adam kamar yadda malamin risala ya gaya mana wala yablugu kun hawasfihi alwasifuna duk masu siffantawa ba za su kai ga haƙiƙanin sanin yadda siffar Allah take ba amma duk labarinsa ba ƙarya a ciki don haka mu guji karyata alkur'ani Allah ya faɗa yana sama cewa da ya yi yana tare da bayi duk inda suke yana tare da su da iliminsa ne dole maɗauki nan wajibi ne maɗauki fassarar malamai imamuna maliku akan wannan matsalar ai abin da ya faɗa kenan yace Allahu fis sama'i wa ilmuhu fi kulli makanin wannan magana imam malik ce sai faɗi wannan nassi kuma sahihi daga imam malik cewa Allah yana sama amma iliminsa yana ko'ina don haka duk inda in ana zancen ko'ina to yana ko'ina da iliminsa ne da kuma me ganinsa da jinsa amma ba da zatinsa ba in an ce zati fa ana nufin haƙiƙanin yadda Allah yake in ka ce haƙiƙanin yadda Allah yake Allah da ya ce mana shi ne akbaru min kulli shay'in ya fi komai girma girma na haƙiƙanin zatinsa ba mu ce jiki ba balantana ka ce an ce jiki zati dai yana nan a ƙur'ani yana nan a hadithin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kai don haka mu ce zatin Allah haƙiƙanin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yiwu a ce kowane wuri yana nan ba amma yana nan da iliminsa yana nan da jinsa yana nan da ganinsa ba yadda za ka ɓoye masa amma in ka ce yana nan a ko'ina kana nufin bigiren kowane wuri na duniyan nan to wannan shine hululi wannan shi ya ba da ƙofar muƙaddimar masu cewa komai Allah kun fahimci wannan nan can ma'ana Allah ne ya shigo duniyar ya faɗo cikinta kuma in ka ce yana ko ina to sai masu wannan abin suka ce to ya zama shine kaza shine kaza shine kaza to Allah sauki da fatan kun gane wannan abu don haka kuskure ne a ce Allah maɗaukaki yana ko ina Allah subhanahu wata'ala yana inda ya bamu labari da kansa shi faɗa mana cikin alkur'ani ayoyi ga sunan da yawa na'am na? wanne? kwarai? na shi dama mun sha wannan zancen a littafan da suke hannun mutane yanzu da ake cewa littafan tauhidi su ummul barahini jauharatul tauhidi da waɗannan dai littafai da aka rubuta a mazhabar ash'ariya abinda ake koyarwa kenan to wannan abin da yake ciki kuskure ne shi ne abinda ake so dama mutane su gane yi kwarai da gaske ai mun sha wannan nan can anan shi ne syllabus da mutane suke cin jarabawa saboda shi aka karrara wa mutane la'alla mutane suka kara karatu nan gaba za a zo a cire waɗannan abubuwan a sa tauhidin zamanin imam maliku a ɗauko risalar nan risalar nan da take gidan kowa a koya wa mutane ita wallahi ba wannan abun a ciki ai kun ga mun sha wannan magana da wani lokaci da ya gabata a inda malam mai risala yake cewa Allahu fawqa arshihil majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ina tana wajen shekaru sun kai wajen 15 ko 17 mun taba wannan darasin akan anan ya dan jima dai sosai akan wannan iya juz'iyyan nan Allah yana sama da zatinsa haka nassin haka malam mai risala ya ambata ya bambance bi dhatihi ya bambance kuma bi ilmihi yace Allahu fawqa arshihil majidi Allah yana saman al'arshinsa almajid mai girma ya ce bi zatihi da zatinsa wa huwa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makanin bi ilmihi yana nan amma a ko'ina bi ilmihi da ilminsa to amma waɗanda suka zo suka yi sharhin wasu littafai ko suka yi sharhin risala daga cikin masu wancan karatun na ash'ariya da yake shi aka koya musu in ka duba samar dani malam abdulsami al'abi al'azhari wanda shi ne sharhin risala ya sa masa suna samar dani da ya zo wannan wuri mai ce da ya ce allahu fauka arshihil majid sai ce fauƙiyyatu sultanatin wa ƙaharin fauƙiyyar da ake nufi ta sarauta ce da rinjaye ba fauƙiyya ce ta zati ba to wannan kunga ya ɓata risala malam mai risala ba abin da ya rubuta kenan ba malam mai risala cewa Allah yana nan a saman al'arshi da zatinsa amma yana ko'ina da iliminsa mai samar dani ce ɓata zancen nan da ya ce fauƙiyatu ko wannan kuma duk waɗanda suka yi sharhi na mafi yawansu akan wannan aƙida take da ta saba wata mai risala mai risala aƙidar da take cikin littafinsa gangariya ce ta zamanin su imam maliku wadda bata gurɓace da ƙaulin mu'tazilawa ba da ƙaulin asha'ira ba mun gane wannan wannan maganganun na mu'tazilawa da na asha'iran su ne waɗanda ba daidai ba su ya kamata a gyara Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana amma mutane da yawa suna kan wani abu ma da yawa ba su sani ba da za ka samu mutum ma ya bayyana maka me a cikin waɗannan su ummul barahinin jauhar wani ya maka bayani sharhi mai kyau ya gamsar da kai ka fahimci waɗannan abubuwan mutane da yawa har masu karanta da yawa ba su fahimta ba na'am na'am to me ake koya musu a kafin nan o mukarrara na'am to ita ce ta dace da fitira dama wannan shine sababin da na sha gaya mana wannan da yawa zaka je a wasu wurare ana cewa ai shi ilimin tauhidi dama ai wahala ne da shi kuma hatsari ne da shi wai idan an yi zulfi a tauhidi bata ake to tauhidin dama wannan din na wannan na asha'iran shine suke nufi wannan ku dama an yi zulfi a ciki dole a bata domin ba daga qur'ani aka samu maganganun ba ku yi hakuri jama'a abin ya dade ana yin sa kuma kamar da muke ambatawa dole ne sai an bi mutane a hankali wajen ilmantar da su wannan abin cewa ba daidai bane wani bai fahimci ma inda abin ya dosa balanta na ya fahimci ina daidai din take ina ba daidai din ba ai masa bayanin kansa ya rike fahimta bai sani ba kuma waɗannan abubuwan an daɗe da yin su an rubuta su saboda da wannan zaurancen ta hanyar wannan ilmul kalamin falsafan nan dai da muke faɗa ita ce ta shigo aka yi wannan zaurancen aka zo aka rubuta littafan nan aka ce shine tauhidi kuma ba za a fahimci abin daidai ba ma'ana ba za a koma kan daidai ba idan ba an kyala wannan an koma kan tauhidin zamanin su imam malik ba zamanin su ahmad bin hanbal zamanin su imam malik maganganun su al'imamu shafi'i akan wannan ku ɗauko su ku gani wallahi ba waɗannan abubuwan ba ne ba ruwansu da wannan amma da aka da lokacin da harkar mu'tazilawa da ta zo ta yi ƙarfi suke maganganun cewa allah ba za a siffanta shi da siffofi ba sai aka samu abu sa'idin abdullahi bin sa'id bin kullab wanda shine abul hasan al-ash'ari bayan shekara 40 a cikin harkar mu'tazilanci da ya tuba sai ya bi hanyar ibn kullab ya bar hanyar ibn kullab din ma yace ya dawo hanyar fahimtar ahmad bin hanbal kamar da ya ambata a cikin al-ibana duk abinda ahmad bin hanbal yake kai yana kai ahmad bin hanbal ko yana tare da malaman shine sune malaman hadisin da haka su suka ruwaito maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan abubuwa ba su shiga harkar ilmul kalami ba mun fahimci wannan shi yasa wanda ya dauki waccan hanyar ta malaman da ba su yadda da wannan ilmul kalamin ba to shine zai zama yana kan aqida mai kyau a koma can baya a tsallake zamanin su Abul Hasan al-Ash'ari din mun gane wannan a tsallake a koma can baya zamanin su Imam Malik su Abu Ahmad bin Hanbal su Shafi'i maganganun da suke nan a lokacin nan a ɗauko su su ne tauhidin gangariya amma abin da ke tsakani zamanin mu'tazilawa a sha'ira sun yi ƙoƙarin raddi ga mu'tazilawa amma kuma sun gina abubuwan ne su ma akan ka'idar hankali kamar da na sha ambata mana wannan yanzu misali siffofin da a sha'ira suke tabbatarwa in ka karanta ƙawa'idi siffa nawa ne a cikin ƙawa'idi siffa ishirin ce siffofi guda ishirin ne kuma banda su ba a ce ka tabbatarwa Allah wata sifa ba duk abin da ya faɗa da kansa a cikin alkur'ani Allah yana da hannu yana da fuska baka ce ka san wace iri ba kawai ka faɗa tun da Allah ya faɗa domin Allah ya fi sanin yadda ya kamata ya faɗa dangane da kansa shi a ƙur'ani ya ce yana da kaza sai ka ce iya Allah kana da kaza amma ban san yadda kake ba shikenan ka huta zaman ka lafiya amma idan ka zo ka ce a a Allah ba za a ce masa yana da kaza ba in mun ce yana da kaza to ai yayi kama da dan adam to bai kama da dan adam ba don haka babu kaga wannan hanya ce ta hankali to wannan ita ce hanyar da asha'ira suka bi hatta abin da ya shafi sufofin da suka kasa mun sha dai magana akan wannan as-sifatun nafsiyya ita ce al-wujudu da kuma as-sifatu salbiyya guda biyar din nan da kuma sifatul ma'ani wannan guda bakwai da kuma as-sifatul ma'anawiyya ma yuqabiluha min al-ahwali suka kirkiro wani abu da abu abin nan abu Hashim al-Jubba'i ya fito da shi da abin da ake ce ma al-hal daga nan suka fito da abin da ake cewa sifatul ma'anawiyya ai mun san su ko abin nan sufofin da suke ce masu fatul ma'ani da me da me al'ilmu ko assam wal basaru wal ilmu ko wal kalamu wal hayatu wal kudratu wal iradatu waɗannan su ne bakwai to asifatul ma'anawiyya su ne ka ce kaunuhu aliman kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu kadiran kaunuhu muridan kaunuhu wanne ne haka dai guda bakwai din ka juya suka ce kaunuhu kaza kaza har ka kari kaga nan bakwai nan bakwai sha nawa sha hudu as-sifatu salbiyya guda biyar sha tara as-sifatu nafsiyya ita ce al-wujud suke nan ashirin banda wannan ba su yadda ka sawa Allah wata sifa ba kun fahimci wannan su kuma wannan din su ma ta hanyar hankali aka tabbatar da su ba wai saboda Allah ya faɗa a Qur'ani ba za a ce ne Allah madaukaki shi ya halicci duniya to tun da shi ya halicci duniya ba zai yi mai halitta ya zama ba shi da ilimi ba don haka Allah yana da ilimi mai ilimi mai halitta dole ya zama yana da kudura don haka Allah yana da kudura ba zai yi a halitta abu ba in babu iko don haka Allah sai a ce yana da kudura hakanan kuma yana da hikima da irada ta bangaren ya sa wani gajere wani dogo to shine anan aka ce to ashe Allah yana da irada iradan nan tana da alaka da halatta akwai abin nan tanjizi da suluhi da me duk waɗannan abubuwan su suka kirkiro su suka shigo da su Allah madauki ba da wannan yaren yayi mana magana ba kun fahimci abin abinda Allah madauki ya faɗa mun sha dai magana a baba sauran darussan mu na aqida a wurare daban-daban da suke magana akan wannan da aka mu kyale wannan gefen masu wannan magana ina muke magana yake cewa wa hadha qaulul mutakallimin wal mu'tazilati wal asha'ira wa ashbahihim wannan shine ra'ayin mutakallimun da mu'tazilawa da kuma asha'ira da suke cewa Allah yana nan a ko ina ba za a ce Allah subhanahu wataala yana sama ba maganar gaskiya addinin musulunci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yana sama da zatinsa yaya yake ba mu sani ba amma daban yake baya cikin wannan rayu duniyan nan da muke ciki da zatinsa a ce gashi ka ce yana abin daki shine a masallaci shine a ina ne wannan ba daidai bane Allah subhanahu wataala wannan duniyar da muke gani baya cikin ta baya cikin ta da zatinsa amma babu abin da ke boye masa saboda ilimin sa ba irin naka bane ganin nasa ba irin naka bane kai ne ganin ka idan wani abu na bayan ka ma ba za ka gani ba sai ka juya kai ne jinka sai abubuwan da suke kusa da kai zaka je sai ko kuma wanda aka dauko maka amma Allah madaukaki jinsa ba irin naka bane ganinka ba ganinsa ba irin naka bane iliminsa ba irin naka bane shi ya san komai ya alamu ma kana wa ma yakunu ko wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu wannan shine ilimin Allah ya san abin da yake can baya tun kafin a halice ka a haifi iyayenka ma sam sam kakanninka duk tun kafin annabi adamu da shine asalin kowane dan adam to Allah ya san komai kaga iliminsa ashe ba irin namu bane mun ko sai abinda muka sani bayan an halice mu bayan an halice mu ma an haifi mutum sai ya fara wayo ma zai san wani ilimin wani abu amma lamarin Allah daban yake mu daina kiyasin Allah muna kwatanta shi da dan adam labarinsa kuma ya fi kowane labari gaskiya in ya ce abu kaza haka yake wallahi mutum ya kiyayi ya karyata Allah subhanahu wataala da wani tawili ya ce ai ba za a ce kaza ba ba za a ce kaza a'a Allah ne ya faɗa Allah kuma ya fi kowa sanin kansa ya fi kowa sanin wannan lafazi ya kamata ya faɗa dangane da labari akan kansa mun sha dai wannan magana mu kyale ta haka to sai yake cewa Allahu halun fi kulli makanin wai abun su Allah ya shiga kowane wuri ya faɗa kowane wuri a ko ina yana nan fi ayyi makanin huwa hal a kowane wuri yana nan lakin munfasilun laysat mukhtalitatan ko yawa amma ma'ana zatinsa daban take ma'ana munfasilu daban yake laysat mukhtalita wato da Allah subhanahu wataala da halittun nasa ba a cakuɗe suke ba ko da wancan din yace alhaqiqatu mutamayyiza haqiqanin kowanne daban-daban take wannan kun ga dai wani abu ne da kila kai ma ba ka iya saurin sa ba sai ce wal ittihadu nau'ani shi ma ittihadi iri biyu ne aidan ittihadun khas wa ittihadun am akwai ittihadi na gama gari akwai kuma na musamman wal qa'iluna bil ittihadi hum ghulatul mutasawwifa waɗanda suke cewa komai ya haɗe ya zama guda ɗaya su ne waɗannan sufaye waɗanda suka wuce iyaka harkar tasawufinsu humul ladhina yaquluna bil ittihadi sune ra'ayinsu shine ittihadi wa amma al hululu amma shi hululi fala yaqulu bihi gulatul mutasawwifa su waɗannan masu wuce iyaka a harkar tasawufin ba ra'ayinsu bane hululi ba sa cewa Allah halla fi kulli makan wannan magana ce ta mu'tazilawa da asha'ira garin su kore siffofin Allah subhanahu wataala shine masu hululi mun gane wannan wa inna ma yarawna su agun sufaye waɗannan masu cewa komai Allah ne suna ganin anna man qala bil hululi fi shakhsin muayyan fa huwa kafirun su sun ce ma idan mutum yace Allah ya fada jikin wani mutum daban mutum daya na musamman ba gaba ɗaya komai a ce Allah ya shiga cikin komai ba ka ware wani ka ce Allah ya shiga jikinsa to sun ce kafiri ne kai kai kafirci kun ga amma kun san su abin da suke nufi da kafircin ko sai gashi zai faɗa sai ce fa inda ahlil wahdati a wurin masu wannan wahdatul wujud wato wahdatul wujud aw ittihadul lahi bi kulli mawjudin ko kuma hadewar Allah da kowanne abu hatta saratil haqiqatu ma'a haqiqatil makhluqi ghayra mutamayyiza har ya zama cewa da Allah da sauran halitta sun hade ba dama iya bambancewa wanne ne kaza wanne ne kaza kuma su fa suna nufin hadewa ta zati ne to yace yaquluna kafara man kafara wanda duk ya kafirta to ya kafirta ne liddi'aihi adama littihadi saboda yayi da'awar wani abu ba wannan ittihadin ba domin idan misali gashi ko dake matsa da mu karasa zan mana bayani gashi abin da ya kawo au liddi'aihi alhulula fi ba'd almakhluqat duna ba'd ko kuma su ce ya kafirta ne saboda yayi da'awar Allah ya shiga jikin wani abu daban ba wani abu daban ba ma'ana wani abu ba wani abu ba mutum wani daban ba dukkan mutane ba shine dalilin kafircinsa li'annan nasara gashi sai sai domin kiristoci misali kafarat li'anna almasiha halla fihi Allah kafircin nasara wai dalilin zaman kiristoci kafirai a wurin waɗannan sufayen shine saboda kiristoci sun ce Allah ya shiga annabi Isa ya shiga jikinsa wannan shine dalilin kafircinsu ba su ce Allah ya shine komai da kake gani ba wai sun takaita shigar Allah ga abu daya kawai ba komai da komai ba ni ba na jin kun gane wannan zancen eh yau
kafircin da suke nunawa cewa da sun ce Allah ya shiga jikin kowa ba annabi Isa kadai ba yau da sun yi tauhidi da sun ce kowa ya da sun yi tauhidi in ji in ji sufaye amma tunda suka ware annabi Isa shi kadai suka ce a gurin sa Allah kawai ya shiga to sun yi kafirci shine dalilin wai da yasa Allah kafirta su in ji waɗannan sufaye amma tauhidi na gaske wai a gurin su shine kawai ka ce komai da ka gani Allah ne don haka Allah ya shiga jikin komai la haula wala quwwata illa billah suna fada mm yace wal yahudu kafaru kadhalik haka yahudawa wai sun kafirta haka saboda iddi'ain shigar Allah madauki ga uzairu shi kadai wal arabu kafarat li annaha qalat inna hadhihi al asnam alihatun su ma larabawa dalilin kafircin su da larabawa yana nufin mushrikai masu bautar gumaka yace su ma dalilin kafircin su wai agun waɗannan sufayin shine saboda sun da'awar cewa waɗannan gumaka iyayen gida ne ma'ana Allah ne ya shiga jikin su yani ya hullu fiha Allah Allah ne ke shiga jikin su yace wa haka za haddi zuwa ƙarshe walau annahum qalu wai da a ce waɗannan masu kafircin su nasara da yahudu da kirista da da sauransu inda za su ce halla fi kulli shay'in Allah ya shiga jikin kowanne abu ittahada bi kulli shay'in ya haɗe ya zama abu ɗaya da kowane abu fasaratil ashiya'u aina wujudillahi jalla wa ala kuma a samuwar Allah ko kuma dukkan abubuwa da muke gani su ne ainihin hakikanin samuwar Allah to wai lam yakfuru da ba su kafirta ba kun gane yanzu sai sai wa indahu a wurin su har yanzu al-ittihadu ay indal qa'ilina bihi a wurin masu wannan cewa akwai ittihadi yace nau'ani kamar da wannan nanatawa ke tai ittihadun khas wattihadun nan wa huwa bi ba'd al-makhluqat ace Allah ya hade da wasu daga cikin halitta wattihadun am bi jami'il makhluqat ya ko ace ya hade da dukkan baki daya muta komai da na halitta wannan shine ittihadun am yace fallazina yaquluna bil ittihadil am masu cewa Allah ya haɗe da komai ga magari kwata-kwata ba wani abu ne na musamman guda ɗaya kawai ya haɗe da shi ɗin ba humul ladhina yu'abbaru anhum bi ashabi wahdatil wujud to yau mun zo kan wannan ma'ana waɗanda suke cewa Allah ya shiga jikin komai komai da kake gani to Allah ne a jikinsa to wannan su ne masu abin da ake ce mai wahdatul wujud shi ne ma'anar ittihadi cewa abu da daban-daban yake sai kuma Allah ya zo ya shiga jikin komai sai ya zama Allah komai da kowa Allah ne da tsabtarsa da ƙazantarsa da komai a wurinsu Allah ne to kaga koda wannan din ai ba haka bane kasancewar in dai da daban-daban suke daga baya suka zama daya to ashe akwai lokacin da Allah ba shine waɗannan abubuwan ba kafin ai ittihadi domin ittihadi fi'ili ne mun kun fahimci abin dan abu yana ware ne sai ya zo ya haɗe kamar yadda za ku yi ƙungiya wannan yana wata unguwa wannan unguwa sai ku zo ku yi ƙungiyar ɗalibai sai a haɗu guri guda kafin a zo a haɗin fa ai kowa da ɗabi'arsa daban yawwa to haka nan kafin Allah ɗin in a yadda suke faɗa na ƙarya kafin ya zama komai ɗin a shaida komai daban shi ma kuma daban shi yasa ba sa sha'awar a ce lafazin ittihadin shi kansa suna amfani da shi sun fi so a ce wahdatul wujud ma'ana komai da kake ganin samu wannan ba komai bane abu ɗaya ne kuma ko shi ɗin ƙarya ne domin su daban ɗalibansu daban garinsu daban dabbobinsu daban yawwa sunayensu kowa daban Allah kyauta to shine ke yawabbaru anhu bi ashabi wahdatil wujud ittahada bis samawati wal ard kai wannan magana ba ta da dadin ji wai Allah ne ya hade da sama da ƙasa kullu shay'in hadhihi ittahada biha waɗannan kowane abu waɗannan da muke gani Allah ya haɗe da su hatta sara mawjudal haqqi jalla jalla wa ala huwa ainu wujud hadhihi al makhluqat wujud ne ba mawjud ba har ya zama cewa wujudul haqqi samuwar Allah subhanahu wataala shine ainihin abin da muke gani na waɗannan halittun duk abin da ka gani da sama da ƙasa da kai da kowa da komai ba wani abu bane wai a gunsu Allah ne kawai huwa ainu wujudillahi shine ainihin hakikar samuwar Allah hatta ma tafukku hadhihi an hadhihi ta yadda ba zai yiwu ka iya raba wannan da wannan ba mithlu sukari alladhi dhaba fil ma'i yadda dai sukari yazo ya shiga cikin ruwa ya narki ba dama ka iya ware ruwa da sukari to haka wai Allah ba dama ka iya ware shi daga wannan halittar kaga a ƙarshe dai kenan babu Allah wannan ita ce aqidar kun gane wannan domin in dai an ce kamar yadda sukari ya shiga ruwa ya narki ba dama ka iya raba ruwa daban sukari daban aka ce haka Allah yake wai ya shiga halittar nan kowa Allah ne duk jikin kowanne dan adam da dabba da sama da ƙasa duk Allah ne to a takeice suna gaya mana ne ba su yadda da Allah ba babu Allah domin ba wanda bone yauwa Allah kyauta to sai shi mithru sukari في الماء أذ... آ... الذي ذاب في الماء صارت الحقيقة واحدة حقيقة نن ديتي لا يمكن انفصال لا يمكن انفصال إحدى الحقيقتين عن الأخرى حقيقة ديا بزي يو تئيا بمبنتا تئيا warewa ta iya zama daban da ɗaya hakikar ba an zama abu guda sai ce wallazi qalu bil ittihadil khas amma waɗanda suka ce ma'ana wanda ra'ayinsu ne al ittihadul khas ghairu al ittihadil am ha'ula'i la yuqalu lahum ashabu wahdatul wujud wannan bayanan nasa sun yi amfani don yadda zamu fahimci abin ma'ana waɗanda suka ce ma'ana masu ganin cewa ittihadi akwai khas ma'ana wasu mutane ne daban Allah ya haɗe da su suka zama tare da shi to waɗannan ba 'yan wahdatul wujud bane domin mai wahdatul wujud in an ce wujudi dama mai ake nufi samuwar komai da komai ma'ana duk abin da yake da samuwa akwai shi to in aka ce masa komai Allah ne to kaga kenan ashe wannan am ne ittihadi ne am ba ittihadi ne khas ba da fatan kun gane to masu wannan sai ce ba su ne yan wahdatul wujud ba yace hum ta'ifatun min al-mutasawwifa yace faghulatul mutasawwifa jami'an ittihadiyya duk masu wuce iyaka a sufanci din nan dukkan su yan ittihadi ne ma'ana masu wahdatul wujud ne domin ittihadin su wani iri ne ha am ne ko khas ha ba khas ba am ne ai am din shine zai sa su zama wahdatul wujudi inda kun fahimci abin yau khas din agunsu laifi ne haɗewar gaba ɗayan a ce komai shine Allah agunsu shine tauhidi don haka ittihadin su am ne ba khas ba sai sai lakin minhum ahlu wahdatul wujudi wa man ittahada bi kulli mawjud amma a cikin su akwai a cikin wato ahlu wahdatul wujud akwai wanda man ittahada bi masu cewa a Allah ittahada bi kulli mawjudin bi haythu sara aynal wujudi wahidatan ta yadda zai zama wato hakikanin samuwa abu ɗaya ne duk abin da ka gani akwai shi to kawai Allah ne wa minhum man yaqulu bil ittihadi fi ba'd al makhluqat duna ba'd cikin su kuma akwai wanda ra'ayi ne ba na kowa da kowa ba amma wani mutum ɗaya ne biyu masu cewa Allah ittihadi da wani abu banda wani abu ma'ana ba dukan komai da komai akai wannan ba ya Allah muna neman gafararka akan faɗin waɗannan kalmomi na kafirci Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan bayanai ana yi ne don bayyana wa mutane su ji hatsarin wannan abu wanda abun wasu shi ne musulunci muna fata Allah subhanahu wataala ya shiryar da su duk tawilin da mutum zai bayar wallahi wannan ba zai iya kwananto da shi ya zama addinin musulunci ba ba zai yiwu ba ka iya cewa wajen hukuncin da za ka yi wa mutum hukunci mu dama ba ma hukunci akan mutane cewa wane mutum a matsayinsa na wane shi kaɗai kafiri ba shine aikin ba amma dai a bayyana wa mutane cewa wannan abun hakikatan kafirci ne in wani yana da wani tawili da yake ganin ba haka bane to shi da ubangiji kuma in yaje ga ubangiji zai faɗa Allah ce masa ƙarya kake abun ba haka bane yau amma a nan duniya mu dai mu bayyana ba sai kai hukunci akan wane kafiri wane kafiri ba a'a amma bayanin cewa ga yadda abun yake kafirci ne Allah madaukaki ya shiryar da wanda duk yake kai da wanda yake kai akan jahilci da wanda yake kai akan ilimi Allah subhanahu ta'ala ya tattaro zukatansu Allah ya hada su ya komar da su kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba su da wannan na addinin India da ya shigo wa mutane wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am.
suna gudun
A'a, harkar Qur'aniyun ai mun yi magana akan ta kwanaki. Harka ce ta daban. harka ce da zaka ce jahilci ne ya kawo ta kuma aka sami kasashen wanda ba musulmi ba musamman ingila lokacin da take son mulkin mallakar ta shimfiɗa a indiya suka taimaka wannan abu abba asalinta cewa mutum ba zai aiki da hadisai ba sai ƙur'ani wannan jahilci ne asali akwai dai asalinta ta ɓangaren mu'tazilawa amma su ma ba su mu'tazilawa daban da ƙur'aniyun daban domin agu mu'tazilawa ko ayar ƙur'ani suna iya korewa ba su yadda da ita ba su principles din da suka sa ka'idojin da suka sa suka tafi akan su na aƙida su ne yafi komai muhimmanci a gunsu in ƙur'ani ya yi daidai su karɓa in ƙur'ani bai daidai da wannan ba su watsi da ƙur'anin su watsi da hadisi amma rena hadisi da fara tuhumarsa su suka fara shi daga baya kuma waɗannan da ake ce mai 'yan ƙur'aniyun masu tatsine da makamantansu su daga baya suka zo mun san harkar tatsine harka ce ta masu wannan ta wannan harkar ta fara ta ƙur'aniyun cewa duk abin da ba ƙur'ani ba kaza da kaza har kun san dai lokacin wanda aka yi wancan abubuwa na tatsi ne sa maballi kafirci ne belt kafirci ne shan madara duk dai abin da bature ya yi kafirci wannan haka aka shigo wa mutane da su kuma shi ma wannan da hannun waɗanda ba musulmi ba a cikin wannan abu saboda kullum ba abin da waɗanda ba musulmi ba suke sha'awa irin musulmi su zauna da jahilci wallahi shi yasa kullum muke gaya muku mu koma a yi karatu kada ku duk wanda zai hana a karanta addini a fahimci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi duk mai yakar wannan to me shine mai yakar ainihin musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan an hadu da waɗanda suke tsammanin wannan abin da suke musulunci ne da kuma waɗanda suke taimaka musu duka wannan hanyar suke so su ga cewa sun ga bayan a addinin da yake cikin alkur'ani sun ga bayan addinin da ke cikin hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba su da wani dalili da zaka ga in ka tattauna da su kamar dai da muka yi magana a wancan karo amma dai su daban yan wahidatul wujud daban hmm. ai zamu ga cewa hatta masu wannan harkar ta wahidatul wujud ba ka samu kadan zaka samu alarammomi mahaddatta alkur'ani a ciki ko ba haka bai kun kula da wannan ko ba kula ba da wahala ka ga alaramma da ya haddace alkur'ani ya shiga wannan harkar ta komai Allah ne ko da baya fahimtar nassin qur'ani za ka ga cewa shi da ya makale wa qur'anin sa to wannan ya fi masa da ya je ya shiga wannan harka din dama wannan harka ce ta jahilai da wasu malamai suka yi amfani da su suka turo musu wannan harkar suka kama ta amma ba harka ce ta ilimi ba aslan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to su kuma alaramman shi ma shawarar da za a bashi ne hada da qur'anin nan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan musuluncin gaskiya yake kar ai watsi da hadisai lalle ai karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ai aiki da su a karanta littafan addini dan a koya amma duk abin da yake zaka iya cewa ya saba ma alqur'ani to ba hankalinka ne zai nuna maka ba gun malamai zaka je su za su yi bayanin wannan hadisin ya daidai ko bai daidai ba Allah ya samu dace barakallahu fiku